سحر مبين
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم أنا بتاي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma ba da asalamu alaikum wa rahmatullah yau muna wuni na biyar ko? ko na shida ma? kawo ya ta yi nisa kiyar wuni na shida dare na bakwai ga wannan wata mai albarka watan ramadan hijira manzan tsira annabi muhammad alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekara 1447 muna fata ubangiji ta ala ta taddamu ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma muna fatan Allah ya karba mana ya sa daga cikin ayyukan muna alheri karbabu muna cikin wannan sura mai albarka suratul an'am wanda a darasin mu na baya mun tsaya ne a aya ta biyar ko ta shida a ta shida yau za mu tashi aya ta bakwai insha Allah to bismillah ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون shi kenan ubangiji ta'ala yake babu labarin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya aiko shi zuwa ga wannan al'umma irin yadda ya ci karo da mashirikai da masu ilhadi da masu ƙaryatar da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi maganganu da dama a wani kudin suka ce dami ba saukai mai ƙur'anin ba su kutum a haɗe dami za a kashi da kaɗan-kaɗan a wani gudun suka ce me yasa ba a gama shi da mala'ika ba in ya zo ya wa'azi mun san shi shi dan amina ne da abdullahi kuma sai mala'ika ce kwade kwade gaske ne allah ya aiko shi a wani gudun suka ce a ai inda za allah zai aiko dan sako ba mutum zai aiko ba ya kulu kama na akulu wa shi masu shirmun yana ci irin abincin da muke ci yana sha kamar yadda muke sha a ai da allah zai aiko dan sako shi sai dai ya turo mala'ika wani gudun masu ka ce mali hazar rasul ya kula ta'ama وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق yaya zai ce musu shi manzon Allah ne yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa irin na kowa to wai maganganu masu cin karo da juna sun yawaita akan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam to shine Allah yake gayawa manzon Allah dan ya masa tasliya ya kwanta masa da hankali yace walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin da suka ce me yasa ba saukar da Qur'ani jumlatan wahida a rubuce a takarda jumla guda kamar haka kawai shi ke dan a sauko da shi daga Allah aka aje masa dami ba haka ba Allah ce da mun saukar da littafin fi qirtasin a takarda a rubuce jumlar da suka faɗa fara masu bi aidihim za su ɗauke shi da hannunsu su rike su ga tabbas gashi haka nan ne amma ba za su yi imani ba laqala alladhina kafaru da sai kaji kafirai sun faɗa a bakinsu cewa wannan ba komai bane in haza illa sihirin mubin kawai sihiri da yayi a bayyane aka sako mana littafi kenan Allah ya riga ya san halin su abin da suke neman inda an yi ma ga abin da za su faɗa shi yasa Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da Qur'ani aka sauka maka a rubuta a takarda sai sun kama a hannu sun karanta sun ga tabbar gashi kamar yadda suka faɗin to wallahi za su yi wani sihiri ne wata ran wata suke inda gaske annabi ne shi wata muke so ya raba a biyu akwai waɗansu tudunai ko duwatsu misali dutsen daya a ce dutsen barewu ko akwai dutsen barewu a garin ko to rabi ya je dutsen barewu rabu kuma ya je dutsen ina na ina wanda daban dai kuma kowa yana gani kuma wallahi Allah da ikon shi ko ranar wata kawai sai rabu biyu rabi ya je inda suka faɗa rabi ya je inda suka faɗa amma suka ce ka Muhammadu ya kware da dabo Allah ce to tun da ku aka yi haka kuka ce ƙarya da to ya tara musu sa'a اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر Allah ya ce مستمر ya tara musu sa'a to tashin alkiyama ya kusa wan shakka alƙawar tun da wata ya rabu a biyu to alkiyama ta kusa ya daga cikin alamun tashin alkiyama su kafare wa in yaro kullu ayatu yurdu duk ayar da Allah zai nuna musu karara su ganta wala za su bujire wa yaqulu suka ce masu sihiri mustamir wai kwarewa ce yi akan sihiri gadi su suka ce ayi aka yi kuma suka ce wai ya kware a dabo ka Muhammad ya kware a dabo haka suka ce yasa Allah ce da an saukar da Qur'anin majmulan wahida fala masu bi alihim sai sun rike shi da hannunsu gam sun karanta sun ga kiri da muzu laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wallahi da kalika bare sun ce wannan sihiri ne kawai a bayyane ba wani daga Allah da haka wannan aqida ce ta kafirai Allah yake bayyana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu laula uzila alaihi malak وقالوا لولا أنزل عليه ملك مهم.
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون kuma suka faɗi wata magana daban suka ce laula unzila alaihi malakun wa qalu su kafiran nan dai suka ce wai laula unzila dan me ba a saukar masa malakun ba mala'ika tare da shi fa yakunu ma'ahu nazira su rika wa'azi tare shi in ya ja baki shi ya fassara ko in ya faɗa sai ya kafara ce kwarai ba gaskiya ne haka Allah ya ce fa yakunu ma'ahu nazira mala'ika ya zama tare suke wazi Allah ya ce walau anzalna malakan inda ku muka saukar da mala'ika tare da annabi Muhammadu la qadi al-amru da mai faruwa ta faru eh shi mala'ika ba shi da hakuri sai ma Allah ya ce ka ce ƙarya ne a baka isa ba a baka isa wallahi ran nan ka fara cikin gamari yasa Allah ta da an gama da ku an gama lamari annabi sai ya zo ya muku wa'azi ku ce ƙarya ne ku je ku tuka ranku da babbaka Allah ya kyale ku ko mugun addu'a ba zai muku ba shi annabi Muhammad saboda shi mai tausayi amma mala'ika bai jurewa shi ba zai taba hakurin a saba ma Allah a gaban shi ba ba zai taba yarda ba yasa Allah ce wala anzarna da a ce mun saukar da malakan mala'ika a matsayin mai wa'azi ko ko tare da manzo Allah suna wa'azi la qudil amr aida al'amari ya kare da zancen wasu ake ba ku ba Allah ya ce shi mala'ikan nan idan aka ce ya zo shi a matsayin mai da'awa idan ku yi wa'azi ba ku yi rabato sun malayin zaune to shi ba zai jira ba ta ba zai saurara ba kawai dirka ce ku zai ka ku ashe gara ma da Allah bai aiko ba ko a wata aya Allah madaukakin sarki yace da a ce mala'iku ne yamshuna fil ardi mutma'innina da a ce kuma mala'iku ne kuke tafiya a ban kasa to da Allah sai ya aiko muku malakan nazira mala'ika ya muku wa'azi to kuma mutane a turo muku mala'ika ta yaya za ku iya fahimtar magana mala'ika ba aljani wannan wa'in yi zo magana da mutum sai ga mutum sai amai turaren iska ko ba haka ba ko an kashe gurin masu rukuwa saboda ya ga aljani kiri da muzu ko ya mai zance ya ɓace to ya mala'ika kuma ai idan kuma ba zai iya ganin mala'ika ba saboda shi mala'ika an halicce shi ne da haske an gane ko to hasken mala'ika ya fi ƙarfin ganinka idan kana neman fatawa ya za ka yi da baya da ba za ka yi ka tambaye shi shi yana can kai kana nan sannan irin yadda ɗan adam zai maka magana ka gamsu maganar mala'ika haka za ka ji ta ya kike zama za ka ji maganar mala'ika wasu malamai suke cewa fa daidai a radu ake cewa ko radu wani abu sama yawwa kamar ka tashi magana ai dan miyo yana dan dasawa lokacin ko to dan miyokin mala'ika ne yake dan dasuwa idan ya daka wani girgije tsawa akan inda ya ba na ake so ya ba shine idan aka samu wannan ta faro me yake faruwa to yanzu mai irin wannan bala'in kai za ka iya sauraron maganar shi ma to shi sa Allah ya ce da za a ce mala'iku suka zo wallahi da an gama al'amari sun malayun zaruna wallahi ba za su saurara muku ba shi sa ni'ima ce da Allah ya aiko wa kowace al'umma mutum irinsu jinsi irin nasu mai jin yare irin nasu ni'imar Allah ne idan ba gane ba sai ka je ka yi fatawa sai ya bayyana maka eh dan adam kin na rauni gare shi ka tari za a iya gamu da aljana ta hutu a surar mutum ta yi zance da shi in taba ce daga nan in ya zo gida da ware karkarwa kasa bacci sai an nemo turaren iska da adil kursiyu da an tattofa ko ba haka ba saboda kawai ya ga aljana ko aljani to ta yaya zai zaka iya ganin mala'ika ka samu nutsuwa to shi sai Allah yake nuna musu da a ce kuma mala'iku ne kuke yawo a ban kasa da sai Allah ya saukar da mala'ikan zai muku wa'azi tunda ku dan adam ne ai dan adam za a turo irin ku haka shi ne sunan annabi muhammad shi ne sunan allah a turo dan adam yawa yan adam wa'azi ba mala'ika ba to sai allah ta'ala ya ce ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ubangiji ta'ala ce walau ja'alnahu malakan da za a ce shi annabin da zamu aiko yayi wa'azi daga cikin mala'iku zamu aiko to la ja'alnahu rajulan da sai mun mai da shi ya zama siffa irin ta mutum da siffa irin tashi ba za ku iya sauraron shi ba kunnen ku ba zai iya ɗaukar maganar shi ba idan ku ba zai iya kallon shi ba haibal mala'ika ba za ta ba ku dama ku tambayi abin da ba ku sani ba shi adam ba zawa ki ba a ce ya rasulullah menene kaza ko bai ba da amsa to ai mala'ika ya fi karfin kai dan adam ka je ka tambaye shi mala'ika me kaza ba kai sama wallahi shi sa kenan da za a ce a turo mala'ika ma a matsayin manzo Allah ta laja annahu rajula sai mun mai da siffar mutum irin yadda Maryam da aka so ai magana da ita za ta samu da da wata suba mala'iku suka zo Allah ya ce mun daidaita shi mai basharan فتمثل لها بشرا sai da سويا aka maida mata mala'ikan tamassal sai da aka yi tamsili aka kwatanta mala'ikan a matsayin basharan sawiya wani matashi dan bana bakwai daidaitacce saboda haka sai ya nufo inda take tana wanka da haka sai ta dauki kayan ta ta bai da a jikinta take ta inni a'udhu bi rahmani minka in kunta taqiya ya zama ta da sabbar mala'ika jiya mun yi kisa yana ga yau da cikin karatun mata annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman da aka tura mace mala'iku suka zo za su je garin annabi Lut da mala'ika Jibril an ce da Minka'il da Israfil su ma da me suka zo sun zo da siffar mala'ika ai da siffar mutum mutane matasa suka zo mishi shi yasa ma ya samu dama ya kalle su yake ta ka wanda kuma kaumun munkarin wasu mutane ne wanda ban gane su ba duk da haka da ya ta maza faraga ila alihi faja abi ijlin sabin sai je gida suke shara da uwar gida sai aka je aka kamo katon mariki mai mai aka musu bunshi da soye da dage dage aka kamo su ya aje abin da ya ga basu damu da shi ba fa qarrabahu ilaihim ya dauko asad ya zuba kowa ya kusantar mishi abincin kusa da shi ya ga ko kallo basu yace ala ta kuru ba za ku ci abinci ba suka ce a ina to wannan rashin cin abincin fa awal sa minul kifa duk da siffar mutane gare su amma rashin cin abinci sai ya sa mai wani irin tsoro a matsayin shi na annabi ya dan nesa da su dan jin tsoronsu suka gane kuma ya tsorata suka ce lata kaf kadda ka ji tsoro mu ba mutane ba ne abinci ba magana cin abinci ɗauke kayan ka ba ma ci mala'ika bai ci bai sha bai fitsari bai kashi bai barci kowane lokaci suna bautar Allah ne la ya fitaruna يسبحون الليل والنهار لا يفترون yana wa Allah tasbihi ne dare da rana baya fatara bai dan bari ya huta baya barci zaka kai wanda yake da siffar nan zaka ce zo maka wa'azi kaiwa kuma yace mu Allah ya ce ka ki a gobe sai dai labarin wani ba kai ba shi yasa Allah ce da zamu turo mala'ika ma a matsayin manzo la da'alnahu rajula ai sun mu da shi ya zama tamkar misalin mutum wala labasna alaihim ma yalbasuna da ko abin da zai iya tudanyuwa ko abin da zai faru a gare su ko da ya faru dan mala'ika ba zai zo ce maka Allah ya ce mu gobe ganka baka yi kuma ya kyale ka a baka yi saba wallahi sai dai aihi wani zai yi kokari ya tattara da kai mai ka lahira a ji abin da sai dai in wani ya zo kuma a ga ya zai da shi da haka ya kamata mu gode wa Allah da yake aiko mana mutane su ne matsayin manzanni kuma jinsi irin namu da mala'iku za a turo da abin ba zai yi ba yanzu annaba ma sun tahi sai a turo maka mai wa'azi da yare irin naka in ba wace ne kai ga wa'azin Hausa in ba zabar mai ne kai akwai wa'azin zabarmanci ko ba haka ba zai ce maka wallahi hun bar ukwai ka ji tsoron Allah idan kuma wato kullum ne kai ya a turo mai wa'azi ba walatiri ya rike cewa kawai Allah godiya ko me yanta Allah ya kisa ko me ina hullo duk yaran da kai sani Allah ya tada mai wa'azi a ciki eh ba za a waye gari ba a ce kai cikin irin yaran ku ba mai wa'azi duk wannan neman Allah ce dan ya tausayawa al'ummar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam su tafi gaban Allah salim alim ba tare da tuhuma ba amma har yanzu jahilci yana nan ya cika kokalan al'umma ana ta wa'azin ayi a gidan rediyo ayi akan mumbari ayi a talabijin ayi a cikin salula amma har yanzu kamar ana zuba ruwa ne a bayan kwarya da ka zo ka tuhume mu game da abin da ya shafi addinin nan namu da yawa sai ga nesa muke da shi kai wani ma ba shi da alaka da addinin sallah ɗaya yake in ka tambaye tarihi musulunci bai da su waye sabon manzon Allah manya manya kulafa wa rashidi da bai sani ba su waye albashuna bil janna bai san su ba su wa suka je yakin badar bai san su ba su wa suka je amma da zaka tambaye shi bangaren yan kwallo fa eh na hukumar kwallo sai zara maka da duk wanda ya ci balo a shekara ta kaza wannan ke nuna cewa darussan da ake hayyazo ba su isa ba wajibi ne mu sani cewa addinin musulunci bai yiwa da jahilci baya yiwa ka zo kana bautawa Allah kullum baka karatu yanzu da za a ce ni in dauki fararen kaya irin nasu doktor in dauki irin hudarsu in sa da babet in ta yi cikin ofital in ce zan yi aiki me zan yi wannan ce kawai abin da zan yi na amfani da wanda zan yi na shari wanda zai fi yawa na shari zai fi yawa saboda yi aika aika ne ba aiki ba to ta za ka rika addinin Allah ba ilimi kwata-kwata ko yi baka sani ba saboda kawai ka gada musulunci ne ya kai in mutum zai ladi ci bai zuwa gurin malami kawai tun da ya taso a unguwarsa a kowane lada ne shekara wajen talatin yana ya gane da yake yi shi ma sai zai ta kowace haka in ba ya sa ba shi wani ladanin da yake kokoyo yana karkashin wani malami ne na gargajiya to daman shi malamin gargajiya ai bai gyara barna sai ga ladan shekara 30 yana kiran sallah kuma limamin shekara 30 yana bada sallah amma bai taba gyarawa ladan barna ba ba ruwan shi haka ne haka ne ba a gyarawa wani kiran sallah yake kamar ka fita da gudu yau idan kana so gobe dauki wayar gare kai asran masallatan mu na gargajiya kamar guda goma da kowa irin kiran sallah shi da ba haka ne ko ba haka ba sai sa kenan har yanzu akwai saura karatun nan har yanzu muna nesa da shi addinin kawai muna yi ne mun gada iyaye da kakanni shi yasa kake ganin da wata irin matsala ta zo gaba ɗaya sai mu rude to ya kamata duk wanda yake ikirarin shi mabiyin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba a sunna sai da karatu wallahi sai da karatu eh ya kamata da an taba ka akan magana ka ce kana da hujja ka ja aya ka ja alqur'ani ka ja hadisin manzon Allah ka kama ganganin malamai akan dukkan abin da ya shafi addini amma kullum mutum ya tsaya shi bai karatu kawai akwai matsala wallahi duk wata talallabi ta zo sai ka ta tafi da kai Allah ta fitar daga daga akan addini to sai dai gashi Allah yana musu raddi Allah ya ce wala qaratu za bi rasulun qablaka nan ne ka karanta eh zan karanta na wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un ubangiji ta Allah ce wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika wannan ana tasliya ne kamar ana kwantar da hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da wayannan mushrikan suke mai ba akan shi faro ba Allah ce wala qad haqiqa ya rasulullah istuzi abi rusulun daman waɗannan mutane iyayensu da kakannin sun yi izgiri da waɗansu manzannin da aka aiko min kaulika tun gabanin zuwa ka dama haka ɗabi'a ɗan arab take da an zo mishi da abin da bai sani ba to shikenan madadin yayi imani sai ya kore abin sai ya ki karba amma waɗancan wanda suka gabace ka da aka musu izgili to fa haka bil ladina sakiru minhum azabar Allah ta sabka ga waɗanda suka yi izgilin cikin su Allah ce ba kanu bihi yastadiun abinda suke wa izgilin ya faru akan su ai kun san akwai wanda ma yazo yake cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa anzir alaina Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw i'tina bi'adabin alim ai kar kai mamaki dan yanzu an samu wani mai baro ya dace Qur'ani ya dora akai yana rantsuwa ta ko addini kaza gaskiya ne akwai masu gidan hiccan da suke irin wannan a gaban manzon Allah eh kuma Allah ya kyale su to raro Allah ba hakuri gare shi ba gurin manzo Allah ce in kana Allahumma in kana hadha huwa al-haq eh har sai da ya gaba da Allahumma ya Allah in dai hal abin da Muhammad yake karantawa da shi karan kanshi shi Muhammad kin gaskiya ne annabi ne daga gare ka yake fa amtur alaina hijaratan minas sama Allah ayi mana ruwan duwatsu na bala'i aw itina bi azabin alim ko kuma Allah ka zo mana da wata azaba mai dafi mai guba Allah ya kawo masa azaban ya ake mamaki mai kwarar da danyar amma da haka dai wancan Allah ya daga daga da shi na fara ko sai na baya baya Allah ya ce wa makar Allah وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Mm.
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون wai a haka ma sai Allah ya nuna mashi albarkacin kaza ka dangare ke shan ruwa a kududdufi yi shi manzon Allah da ake karyatawa da har yanzu albarkacin shi ne suke ci in ba dan yana tare da su ba suka yi wannan maganar da sai wurin zancen aiki amma shi Allah ya alƙawali in manzon Allah na cikin al'umma bai mata azaba duk al'umma da suke yawan asgifari ko da tana saban Allah Allah bai mata azaba shine Allah ya ce wannan al'umma ta annabi tana da ni'i- tana da me yake cewa wato waɗansu ni'ima wani bonus wata daraja guda biyu amma ɗaya ta kuce saura ɗaya wa ma kana Allah li yu'adhibahum Allah bai zamanto zai azabtar da su kafiran nan ba wa anta fihim muddin kai Muhammad kana cikin su abin da ya hana musu azaba zaman ka a cikin su dan wuta kaga abin da zamu yi da su inji Allah wa ma kana Allah li ya'adhibahum Allah madaukakin sarki ce bai kasance zai azabtar da su ba wa hum yastaghfirun alhali a cikin su akwai masu istighfari shine malamai suka ce idan Allah ya rangontawa kafirai dalilin istighfari ya kace ganin kai musulmi in kana istighfari da haka murka yawaita istighfari istighfarin nan yana tunkuɗe maka bala'i da yawa da masifa da yawa in ba dan istighfari ba da wallahi akwai waɗansu bala'o'in da in suka yi ca a kanka ba za ka kai labari ba amma yawan istighfarin ka sai Allah ya tausaya ba duk mutumin da yake wata istighfari bai shiga halin kakar kai duk wata kofar da ta tushe maka yawaita istighfari ai wallahi Allah zai bude maka ita kai tsaye kadiba haka cikin suratul mursalat ko suratul nuh فقلت ne استغفروا ربكم إنه كان غفارا Allah da yake gayawa cewa annabi Nuhu gayawa mutanenka su nemi gafara Ubangiji ma'ana su yi istighfari dan shi Allah mai yawan gafara ne kaga karkashin yawan gafara sai Allah ya jero waɗansu abubuwa daga cikin sa akwai me يرسل السماء عليكم مدرارا Allah ya ce zai sanya sama ta sabkar da ruwa mai albarka kamar da bakin ƙwarya saboda galibi ruwa shine tattalin arziki duk ƙasar da ba ta da ruwan sama ba da ƙasa za ta zama to matsiyaciyar ƙasa don ba ta da abinci duk ƙasar da take da ƙarancin abinci kuma talaka ce yasa kake ganin da ƙasar mu kullum idan ka kama BBC in ka dace yunwa mu ne saboda me yasa saboda akwai ƙarancin abinci kuɗaɗen mu gaba ɗaya da salarkin da na ɗan kwangilar da na mini zai da na tela idan mun tattara wata ya mutu idan za mu bada ke mu je mu yi cefa ne ko a sayi shinkafa shinkafa daga gida ta zo daga waje ka sai ka miya shi ma daga waje ka duk gaba ɗaya arziki mu sai mu tura shi waje me yasa saboda muna da karancin abinci amma duk lokacin da Allah ya baku albarkar sama ruwan sama ya wadata ana samun abinci na noman rani albarkar ƙasa ru abinci ya wadatu na noman rani da na damana wala shi kenan sai Allah madaukakin sarki ya kawar muku da yunwa da dukkan wani bala'i shi yasa Allah ya ce bayan asghifarin nan ana samun yursulus samaa sama ta aiko ko a sa ta zubar da ruwa mai dirara mai albarka idan ruwan nan ya sauka wa yamdudukum bi amwalin ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا dalili da wannan ruwan Allah ya ce wa yabdudukum bi amalan sai mu kara muku tattalin arziki dukiya sai daga kowa ya wadatu sai a wasa zuwa ta barada yanzu idan ka ce ka dawo da matasan mu da suka taɓa neman kuɗi a duniya ai Nijar shikenan ko ba haka ba dubu nawa na Libya nawa za ka samu a Algeria sun tafi neman ɗan abin sawa a baki shi ne kawai yanzu ka samu ka zo ka ɗanyi wata biyu uku halo ka su zama halo sai can mai ɗan ƙoƙari ne ɗan sayi moto in bai yasa ba har ya karya shi kan ya koma ko ba haka ba eh mana haka ne saboda muna da ƙarancin tattalin arziki muna da ƙarancin ayyukan yi da shekarun baya da kai da babanka har da kakanka da gidanku gonarku take rike da ku amma za ka tattara amfanin gonar duka bai wuce a wata uku ana ce ba kaga dole ka je ta barada saboda muna samun karancin ruwa da karancin albarkar noman ma idan ka shafi noman rani dama galibi dan nijar bai iya ba ƙasa sai ya je wata ƙasa ko ba ga ya zama to shine injiniya ya kware a can mun iya kiwo a ƙasashen mutane mun iya kula da dabbobin su mun iya noma a ƙasashen mutane mun iya kasuwanci amma a ƙasar mu ha sai a hankali me yasa saboda a bayan an samu waɗansu irin masu shugabancin da ba ruwansu da ayyukan matasa da ayyukan yi ba ruwansu kawai inda su sa cika ajiyarsu shi kenan amma wannan matasan su ne arzikin ƙasa da za a tsaida su su yi noma su yi kiwon su yi kasuwancin a buɗe musu hanyoyi wala da za a ganin gwamnati ta huta da waɗansu diyoyi a kanta kowa ƙoƙari yake ya sa duke shi ma cikin asusun gwamnati amma yanzu ina gwamnati tana samun arziki ne cikin haram me yasa ta cikin haram kamar da bala'i da ake kwatowa ba don mutane sun so ba idan ka ɗauki motar ka za ka yi bulaguro kana ɗan huta za ga wanda jajayen kaya ko ba gane ba sai zo ba tsaye sai na zaka dole ka faɗi mishi yace to kurasan ko ba in kai sa'a ma ko da Allah ka so ka bada duk mutumin da yake musulmi ya ɗauki dukiyar shi bada ba a kansa shi ba an ta halal a kenan bai shi zai an samu kudi ta hanyar halar kenan allahumma inda ma a ce in aka karba din in ya kama hanya din ba zai tada rami ba ai da ya fita a cikin kilo ɗaya su ya bugi rami wajen 700 tana amfanin kudin da ya bada kaga wannan bangaren kenan idan ka kama akuyar ka za ka zo ka yi wasu yan bukatu kana zawa kafin ka shiga wani kewaye da ita sai ga wani ya yage wata kaza ya bai kama ya ce kaza ko ba haka ba in ka sayo in za da Allah kana so ka bashi ya halatta duk wanda ya ci dukiyar musulmi bi gara ɗibi nafsi ba a kan son zuciyar shi ba wala ya ci haram shi yasa malam abdurrahman adari da ya zano abin da ya kamata mutum ya neseta ya nesanta ya ce wa akal amwalan nasu bi garmi da cin dukiyar mutane ba a kan son ransu ba wannan haramun ne idan ka tafi ka kaya ka wato da su bakin farautar subhanallah wannan kai ne za ka gane ya ne lamarin yake a gani kuma aka zo aka tusa mana ma wani irin tunani kai kanka ma ba ruwanka da doka barantana ka ce ka auna kin ko gwamnati samu a ka yi son ka ba da mai dan wani abu cin hanci da rashawa la'adar lahu rashi Allah ya tsinewa mai ba da cin hanci da mai karba kaga wannan dukiyar ma an karbe ta da cikin sarai ba a kan sarai ba ashe a ce da shugabanninmu sun gane to sai su ga tsarin da za su sa daga wancan rubabban tsarin da faransa ta dora ma kai duk tsarin faransa ne ai ta ya zai abin da babu shi a cikin ƙasa mutum ya je ya so shi a wata ƙasa kuma ya zama bala'i amma abin da ke da akwai a cikin ƙasa sai wani ya je ya sayo na waje ta wannan ya kamata a zabga masa kuɗi ya biya kuɗin duwal akwai dole a musulunci amma tsari gare ta to amma ina har yanzu dai muna nan gurbin jiya mun kori faransawa saura faransanci Allah ya samu gaba shi shi ma insha Allah kuma sai mun gaba shi amma dole matasa ku dage ku yi aiki ku dage ku yi ilimi ku dage ya zama ta kuna da wayewa ta kowane bangare kun san wane ne ubangijin da ya halice ku kun san menene tafarkin manzon ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san menene haƙƙin ku a cikin ƙasar ku me ƙasa take bukata gare ku ku me kuke bukata a gare ta in kun kasance akan haka wallahi sauki zai zo amma ya zama to kullum mutum bai san abin da zai yi ba illa kwal kake baka san dan me kake yi ba baka san me kake so ka zama ba in aiki kake ba ruwanka da ci gaba kai dai in ka samu dan abin da kace shikenan shi yasa sai ka sana'ar ma irin ta gado ce in tayar da yana sana'a irin yanda baban shi yayi irin yanda kakan shi kullum mashin ke shi daya ko ba gane ba in an bashi aiki sai tattara aikin zai zauna rika shan shayi madadin ya ce to bari in dage in yi ko in karo wani ya kama mini gobe sai in kara tela ta biyu jibi ta zama uku wallahi galibi a kowanne suna na har yanzu a cikin gida hubanci sana'a su ta iyaye daga gado suke yi in mai sai da nama ne kai baban kai yana tuguwa kullum yana tsiran dabba daya kai ma haka zaka tsaya an gane haka nan ba za ka kara ba madadin kai ka samo wani wani bitir bitir haka wanda idan aka gasa naman za a sanya a rika tsinka shi a cikin bitir ko ba haka ba kuma ka samu wani wanda ya iya faransai uku hausa uku ka dora kaga idan mutum ya zo wajen sayan sai ga an samu wani canji kaga kai ma sai ka samu cigaba sai ga mutum irin yadda baban shi yake haka in muni zai ne daman baban shi ya saba ya cinye kuɗin wancan ta koyi wa wancan aiki shi ma ya zo haka zai wala duk wanda sai mun sauya duk sana'ar zaki kamata muhimmanci ka ɗauke ta ibada ka ɗauke ta wannan hanyar ne Allah zai bunƙasa maka rayuwarka da arzikinka to ta wannan hanyar sai ka mu tana ci gaba amma in kullum tunanin mu irin na da ne tunani ne wanda yake ba na ci gaba ba kawai yan Allah ba ku mu samu samu naku shine namu yaya za mu ci kawai mu kwanta mu tashi a wallahi wanda bai kai mu ko ina addinin musulunci addini ne na wayewa addini ne na samun ci gaba na civilization wayewa amma kai zamanto kullum abin da kake irin na iyayen kakannu ne wannan yana nuna baka gane ma addinin ka ba baka ma san wa aka aiko maka ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwar musulmi rayuwa ce wanda take buƙatar ci gaba kullum jama'a to wajibi ne idan muka tashi muka canza inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza mutane halin da suke ciki sai in sun canza in mun tsaya kullum ba mu canza tunaninmu ba ba mu canza halayenmu ba ba mu canza ayyukan da muke yi ba har kullum muna dan gidan jiya sai ka rayu cikin talauci kuma ka je bala'i ya ci maka gaban Allah tunda baka wa Allah biye ɗari bisa ɗari ba kaga kenan akwai matsala ko amma idan muka canza tunanin mu muka yi riko da addinin mu wallahi sai mu rayu cikin inci cikin me yake ta kafa'a isa kuma mu je gaban Allah mu samu aljanna Allah ya samu dace da wannan Allah mu je Allah madaukakin sarki ce wala qad tuzi'a bi rusulin min qablika su wa'inan kafirai ya rasulallah daman sun izgili ga manzannin da aka aiko gabaninka ba kai ne faro ba fa haka billazi na sake romeo amma azabar Allah ta cancanta ko ta sauka ga masu izgili daga cikin kafirai zuwa ga annabawa ma kanu bihi sadiquna abinda suke izgilin na azabar Allah ya ci musu kenan Allah madaukakin sarki ya azabtar da su a duniya ya kama su da azaba a cikin rayuwar barzaku ranar kiyama kuma za su ga cikin azabar Allah Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce qul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin ubangiji ta'ala ce kul ka gaya musu siru fil ardi ku yi tafiya a ban kasa mana ya ku mutane madadin ka zauna ka je ka yi yawo a ban kasa idan ka tafi yawon nan su manzuru sai ka kalla ka gani kaifa kana aqibatu al mukaththibin kaka karshen masu karyatawa galibi waɗansu gajukan da aka aiko manzanni ba su da nisa da makka inda alkur'ani ke sauka wani madayyana ne mutanen annabi sha'aibu inda aka ruwan wuta wani birnin sanda ne mutanen annabi lut wanda aka musu juyin waina da sauran irin garuruka makamantar irin wannan za a ga basu da nisa da gudun shi sa Allah ke cewa su wa'annan mashirikan na wannan zamanin ka gaya musu su yi tafiya a ban kasa daga garin da suke zuwa gari kaza tarihi zai tabbata masa cewa daidai gurin nan an yi gari wanda suka zo na mazauna garin kabila kaza ne ko kuma al'umma kaza ne an aiko musu annabi a zamani kaza yaya karshen su ya zama halaka ne saboda mai karyata sakon da aka zo musu da shi shi yasa har kullum idan ka tashi a rayuwa kar ka zamanto zaune kake yawon duniya kadai yana iya bude maka ido ka san wani abu kai hatta sanin girman Allah yana ga mutumin da yake yawo ba na zaune ba don za a ga waɗansu abubuwan da baka iya tunanin za su faru a rayuwa sai ka gansu kuma duk al'amarin da ka gani akwai wata alama wanda ke nuna maka ubangiji ta baraka wata ala shi ɗaya ne duk abin da zai faru gaban ka na mamaki idan ka kalli abin da idan basira zai nuna maka to ubangiji da shi ɗaya ne shi yasa mutumin da yake yawo a duniya ba ɗaya ke da wanda yake zaune ba waye wasu ba ɗaya bace ba shi yasa kafirai ma Allah kita su yi tafiya a ban ƙasa sai su ga kaka karshen waɗanda suke sun kare ta manzanni karshen su halaka ne sai Allah ta'ala ya ce qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahma la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun shikenan ubangiji ta'ala yana nuna wa al'umma halittar samai da ƙasai duka nashi ne shi kada ya halitta kayan shi da haka yace kulka ga ya musu lima ma fi samawati liman ma fi samawati abin da ke cikin samai na waye waye halitte su wa ke kula da su wal ard halitta da ke cikin ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai na waye waye halitta wa kuma ke kula da su alalahul khalq wal amr ku saurara dukkan halittu na Allah ne ba da doka da Allah kuma daga Allah wato ba da doka da oda duka da Allah ne Allah ce ga musu in ba su da amsa qulillah halittar samai na Allah ne halittar kasu duka da Allah ne sai Allah yace kataba ala nafsihi rahma ubangiji tabaraka wataala ya wajabtawa kansa da kansa Allah ba abin da yake tilas a kan shi amma ya tilastawa kansa rahama zuwa ga bayinsa domin Allah mai yawan rahama ne sannan yace kuma la yajma annakum ila yawmil qiyamati ubangiji ta'ala zai tattara mutanen farko da na ƙarshe zuwa wurin tashin kiyama Allah ya kai mu wannan wuni a sa'a wuni ne wanda la riba fihi babu kokonto akan zai faru alkiyama tabbas Allah yace alladina khasiru anfusahum waɗanda suka tabar da kawunansu suware ne fahum la yu'minun sune wanda ba sa imanin da za a mutu a tashi ba sa imanin da wannan tashin alkiyama wannan sune tababbu hasararu da haka duk wani mutum da bai yi imani da akwai tashin alkiyama ba idan kana neman dan asara to daga shi sai kai baya dan su ne gaba ɗaya wanda sun taɓe duniya da lahira Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala ya ce وله ما سكن في الليل والنهار Mm.
وهو السميع العليم ubangiji ta'ala ya ce walahu ma sakana fil laili wan nahar duk abin da ke faruwa cikin duhun dare da kuma cikin wuni na wane ne na Allah ne duk kwamatalar da ake a duniya Allah ta'ala shi kadai ke zartar da komai yanzu abin da za a gani na ma cikin dare aba Allah kadai su ne ba da na kirki da na banza da wanda aka yi da rana ba wanda yake da intin zartar da wani abu a cikin daren nan sai Allah abin da ya faru cikin wurin da dukkan su gaba daya komi ya faru da cikin mashi'ar ubangiji subhanahu wataala da haka wannan shi ke nuna maka idan baka yi imani da Allah cikakken imani ba ina ga kwakwalwarka ba ta da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗansu abubuwa a rayuwa wanda kana kallon su kaɗai aya ne wanda suka cancanta su baka damar kairar da Allah shi kaɗai ya cancanta abotawa kuma shi ne wanda isa da haka walahu ga ga ubangiji subhanahu wata'ala ma sakana fil layl da abin da yake nutsuwa ko yake sauka ko yake faruwa a cikin dare da kuma a cikin wuni ubangiji ta'ala ta huwa sami'un shine wanda yake mai ji mai cikakken ji al'alimin kuma sani wanda yake da cikakken sani ba abin da yake boye mishi subhanahu wataala sai Allah ta'ala yace قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم mm.
قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم gaskiya ne ولا تكونن من المشركين Allah madaukakin sarki yana ƙara kiran waɗannan mashirkai akan tauhidi yace kul ga gaya musu a gairar Allah shin yanzu wani Allah ne wanda ba Allah ba attakhidhu waliyan kuke ɗauka a matsayin wanda za ku jibantar lamarin ku zuwa gare shi ka san wani yana ganin arzikin shi ma ba daga Allah bane akwai wata hanyar da ya bi ta nan ne zai yake samu arzikin da haka bayan zai arzikin shi da ba sai ta wannan hanyar wani na ga aiki ma da ya samu akwai wata hanyar da ya bi in ba wannan hanyar ya bi ba hallau kuma abin ba zai tsaya ba to shine Allah ke cewa a ghairin lahi attakhidhu waliyan yanzu wani Allah ne kuke dauka wanda za ku jibuntar al'amarin ku zuwa gare shi kuna ganin al'amarin ku ba zai yi kyau ba sai da shi gashi kuma Allah shine fadirus samawati shine wanda ya kirkiri ma'ana fadir wanda ba gani bai ya kwaikwaya sannan guda bakwai gaba da Allah shi ya kirkiri kayan shi wal ardi kuma shi ya kirkire kasai har zuwa kasa ta bakwai Allah ya ce wa huwa yud'imu wa la yud'am shi yake ciyarwa kuma ba mai ciyar da shi Allah shine as-samad ma ma'ana as-samad shi kowa na da bukata a gurin shi kuma bai bukata a gurin kowa idan baka san waye Allah ba to shine wannan as-samad kowa na da bukata gare shi shi kuma ba shi da bukata a gurin kowa dan algariyu ne to nan kuma shine yud'imu wa la yud'am wanda ke ciyarwa shi kuma ba a ciyar da shi subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya ce kul ka gaya musu inni umirtu lalle ni an umarce ni in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an akuna awwala man aslam in zamanto ni ne farkon wanda ya meka wuya zuwa ga Allah yarda da Allah shi ke da komi shi ke badawa shi ke hanawa in ya baka ba wanda ya sai ya hana in ya hana kuma ba mai baka wala takunanna minal mushrikin Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka zama daga cikin waɗanda suke masu ma Allah shirka idan an ce manzon Allah kai zama cikin mushrikai ai mu mu ne mu babu aula kai ne ya kamata ka yi taka tsantsan a rayuwarka duk abin da yake da alaka da shirka kakka yi duk yanda za ka yi a rayuwa duk abin da yake da alaka da shirka to yi kokari kada a same ka a cikin shi da haka wajibi ne mutum ya tsare aqidar shi ka dai santar da kanka duk abin da yake da alaka da shirka ko tsafi wanda shine zaman ka lafiya tsakaninka da ubangiji da samun aminci sai Allah ta'ala ya ce قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Allah ya ce kul ka gaya musu dai inni akhafu in asaitu rabbi ni ina mai jin tsoron idan har na saba wa ubangiji na abin da zai biyo baya menene shine azaba azaba daga Allah yawmin azim a wani wuni babba shine wurin tashin alkiyama wuni ne wanda kada miqdaruhu 50 alfasara inda za a ce a lissafa maka gwargwadon tsawon shi kamar tsawon shekara dubu hamsin ne kaku ababban wuni ne ko wannan wuni akwai tashi hankali wallahi ga duk wanda bai samu rahama da tausayi daga ubangijinsa ba haka wajibi ne mu yi wa wannan wunin tanadi mu ji tsoron ubangijinmu subhanahu wataala shine babban tanadin da haka Allah ya ce ka gaya musu ni ina jin tsoron idan na saba wa ubangiji na to akwai azaba wanda take a wani wuni wanda yake mai girma sai Allah ta'ala ya ce
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه Mm.
وذلك الفوز المبين domin duk wanda Allah ya juyar da azabarsa gare shi yau mai a wannan rana shine man yusrif anu duk wanda Allah ya juyar da azaba a gare shi yau mai a wannan wunin faqad rahimahu hakikan Allah ya shiga shi Allah ka ji kanmu wala duk bala'in da ke wurin tashin kiyama akwai wanda ba za su san ba me ake yi akwai sab'atun yazilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh waɗansu mutane guda bakwai duk bala'in za a sha na zafin rana a ranar su suna karkashin inuwa a arshin Allah eh sai da suka tayo da aka yi zafin Allah ka samu daga ciki to shi sa ka dage biyan da za a yi ka zama dai daga cikin bakwai din nan ka samu kaso uku ma dai ka su da shi tunda ba mutanen bane ba sufa ce na farko abin hore da Allah ya kara masa ya zo da hadisi ya za ka zamanto daga cikin su sai ka zamanto imamu adil shugaba mai adalci da ba ka shugabanci kai adalci ko da a cikin gidanku ne aka shugabantar da kai abu kai adalci ko da a cikin iyalanka ne ka zamanto adali a ma'aikata an baka shugabanci ka zama mai sai Allah ya baka wannan diplom ke al-imamu adil wa shabun nasha fi ibadatillah idan baka yi rata rayuwarka ba har yanzu kana cikin matasa eh to yi kokari ka ce daga yau duk wani abin da yake shashanci ne ba da ni ba ba zan je in sha shisha ba ba zan je picnic ba ba zan sha sigari ba ba da tana in sha wi- duk wani harkar shirme zan barta zan shagaltar da rayuwata daga abin da zai amfani da duniya sai wanda zai amfani lahira ka zama to matashi kenan wanda ya ya ya takura kansa ya tsaye da rayuwarsa cikin bautar Allah a matsayin shi na matashi mai ƙuruciya idan ka ka samu me ka samu wani difference sai da uku wani ne wa rajulun tahaba fillah ka zama to daga cikin rajulani tahaba fillah itama alai wa tafarqa alai ka yi kokari ka samu wani aminin ka ko da mutum daya ko ka yawaita ire-iren su ma mutane ne za ka yi mu'amala da su da abota da soyayya wanda ba komi ya hada ku ba illa san Allah a gurin wa'azi kuke haduwa a makaranta kuke haduwa a cikin tsare-tsare na da ake cewa irin biroti nan da ake na biro su kula ake sako mini ne alakwal biro islamic a nan ko saba da shi duk wanda za ka yi abota da shi ya zama kun yi sabo ne a bisa hanyar Allah a nan har kuka so junanku saboda addinin Allah kuma ba ku yarda wani abu ya shiga tsakaninku ba har mutuwa ta zo istama alaihi ta farqa alaihi har kuka rabu ba abin da ya shiga tsakaninku kuna nan kuna son juna ka kana daga cikin wanda da Allah ka samu diplom daga cikin waɗanda za su zauna ƙarƙashin inuwa a rashin Allah ka zama daga cikin mutanen da masallaci na burge su zuciyarsu ma'allakan bil masajid shi da ya fito daga sallar azhar fata yake kuma la'asar har laukiran sallar fari a ganshi a can fata yake a sallar magarba ma a ganshi sahun gaba fata yake isha'i ma gashi nan a sahun gaba balle asuba sai ya jima ma kila tukoli man yazo kullum zuciyarka ta zama tana da alaka da masallaci ma'ana tunaninka kullum kana mai kokarin kiyayewa sallolinka guda biyar kaga kana daga cikin masu samun wannan difilan ɗin ka zama daga cikin mutanen da in ka tashi bada kyauta ko sadaka kana yi a ɓoye damar ka ta bada abin da hakuninka ba ta sani ba kar ka zama to mai riya a wajen ba da abu wani kyauta ko sadaka ka rika ɓoyewa ka ga wani ma daga cikin difilam ka zama daga cikin mutane za ka zo ka zauna ka nutsu ka yi karatun ta nutsu ka tuna ni'imomin da ubangiji ta baraka wata ala ya yi da kuma irin azabar da ya tanada wannan tunanin har ya kai ka zuwa ga zubar da kwalla hawaye a idanka saboda sanin girman Allah wannan da ka samu a wannan a rayuwarka ka samu difilan daga cikin waɗannan difilan sai na ƙarshe duk da ban kaso a jere ba mutumin da gashi matashi dan mana bakwai aka samu irin wata san kowa kin wanda ya rasa haka kawai kuka yi abota irin ko kuma sane ya jura haka kawai ta bugo maka waya ta ce ita tana so ka bata randebu me za a yi a lalace a yi zina sai ka ce ina ainihin ina jin tsoron ubangiji na a gani kan da ka ce a bari mai daidai wata kudin barihi kawon salihi na a'a ka ce kai kana jin tsoron ubangijinka ba za ka yi zina ba to wannan kin nan da kai ya daga cikin abin da Allah zai baka wannan daraja daga cikin mutane guda baku ma zama ƙarƙashin inuwa a rashin Allah da haka wani ne ba za mu iya ba wallahi ko ne za ka iya idan ka dage ka sanya himma wallahi za ka waye gari na tashin alkiyama mutane suna cikin bala'i kansu na bigewa kwallowarsu na ƙara kai kana ƙarƙashin inuwa a rashin Allah kana morewa ka san ka daga nan gudun an tashi sai ina a sai aljanna mana kai ko Allah ya maka wannan tagwamashi kuma ya kai ka wuta da haka duk waɗannan siffa idan mun ji ta to mu yi kokari mu siffatu da wannan siffa don mu samu tsira gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya zata da mu Allah ma sai kace mi wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu gaskiya ne wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir shikenan wannan aya tana karantar da mu aqida tana karantar da mu tana ba mu labarin Allah shi yake bari ka cutu kuma shi yake ba da dama ka samu amfani Allah shi yake juyar da halittarsa yadda ya ga dama kuma la mu'aqiba li hukumi wallahu yahkumu la mu'aqiba والله لا والله يحكم لا معقب shi لحكمه yake zartar da hukunci kuma ba a mishi ukuba akan hukuncinsa ka san yanzu ana iya baka shugabanci ka yi ta cin karanka babu baka ko ko da shugabancin kasa ne sai ka sauka sai ka da an ce an yi karanka kotun duniya me za a maka za a maka ukuba akan abin da ka yi na hukunci a baya da shi Allah bai tsoro wannan ba wanda zai hukunta shi yana hukuntawa ne babu mai hukunci akan hukuncinsa subhanahu wataala kuma wala rada li fadailihi falalar shi da yake da wanda yake bai bayansa ba wanda ya sai tare babu subhanahu wataala shi yasa ce wa in yamsaka Allah bi dhurrin idan Allah ya ga damar samar da wani cutarwa a gare ka duk duniya ta hadu fara kashi fara ba wanda ya sai yayi maka bakin daftar kawai ya rubuta magunguna kaza kaza a dai an examen ne sai a yi shigo an yi kai baka da lafiya kana jin ciwo a jikinka examen sai ya bada mai negative kai kuma positive to ina da bara daftar kuma in ya gano cuta da zai ce ai kaza ko to babu na'ura ba ta gwada ba haka zai dai baka dan wani abu da zaka je ka dan yi dan me yake cewa ka dan rage radadi dai kawai amma magana ka warke daga wannan ciwon da Allah ya jarabe ka da shi ba za ka warke ba saboda haka barantana majar kenan shi Allah in ya ga damar samar da wani ciwo gare ka duk duniya ta taru wallahi ba wanda ya sai yayi maka shi sai za ka samu wani bawan Allah wanda aka ce yana da kuɗi aka jarabe shi da rashin lahiya ya je asibitoci na manya-manyan ƙasashe a ƙarshe sai ya tafi faras ina ga daga misira ne a nan gudun nasu binciken sun gano amma aikin nashi risk ne idan aka yi mishi wannan aikin ko ya rayu ne ko ya sa kai da haka suka ce mai tsohon je in ya yarda a yi aikin ya zai ya shirya ya yi shawara da famulokin shi su san da wannan a yi takarda a sa hannu shi ke ne ya dawo gida don a yi bankwana ko ba haka ba to an ce ya fito da sahi ya je gurin sayan nama sai ga wata biyar ana tana tsintar kashi kashi a kas irin wanda aka datsa ya tsallai shi suke tattarawa sai biyar Allah mene ne wannan ta wallahi yara ne gare da marayu ba ma iya samun mace nama wannan kashi shi wani tattara in naje sun nake sa a miya idan na zama musu abinci sai su rika tsotsa a nan sai ya kwalla a nan guri ya ce su nawa ne ka san a waɗansu ƙasashe ba irin mu da ba baka da incin a baka da baka sai nama ne da kake so ila ya kaje da takardar fami sai ka fara adadin famin ka ta ko za a baka damar sayan nama kilo biyu ko uku mu ne nan da muke wadace to sai ta fara adadin su da ita da yara to a nan gudun sai ya zuba wa wannan mai nama akalla kudin shekara guda wanda kullum ta zo ta amshi nama yanzu shi ya yi istida da kishi ya yi shiri ya zauna da fami kishi aka yi yahiya da bankwana ka san dole in an je kafin a aiki sai an sake examen ko da aka sake examen kawai sai gashi ya koma lafiya kalau kawai bai taba ciwon ba shi ma a jikin shi yana jin haka subhanallah suka ce ke na'ura ƙarya take a je a sake aka je aka sake examen gashi lafiya kalau suka ce ah me wannan kuma aka sake da suka ce kai wawar irin magani ne ka sha da ka je gida ciwon nan naka babu ka warkewa yace wallahi shi ma a jikin shi haka yake ji to wani irin magani ka sha ce to shi dai bai sha wani magani ba sabo illa irin magungunan da yake sha da da wanda za su ɗan rika kamai sauki to ya aka yi ya ce to akwai abu guda dai da yake tunani ya yi wani tausayawa ga wata bai Allah kaza kaza amma shi ma tun daga wannan tausayin da ya kwalla tun daga nan ya jikin shi lahiya kalau to abin da ya faru kenan kaga a nan gurin waya yi shi ha kaga ashe in yanzu saka Allah bil durr idan Allah ya samar da wani rashin lafiya gare ka to fala kashifa lahu ba wanda yace yayi wannan ciwon a lokaci guda illa huwa sai shi yawa in yaga dama sai yayi maka da sababi shine a zo a maka aiki ya ka samu lafiya ko a baka magani ko a maka kaza duk wannan dai daga gare shi ne in ko ga dama ha to sai kai ta yin wannan asbabakin duk gaba ɗaya ciwon da yana nan sai ka sa kai Allah ya sa mu cika da imani da haka ubangiji tabaraka wata'ala ya ce in yamsa saka Allah bai durun fala kashifa lahu illahu idan ya samar da kai in ya samar maka da wani ciwo ko wani lahiya ba wanda isa yayi wannan ciwon gare ka sai shi wai yamsa saka bi khairin idan Allah ya ga damar malalo maka waɗansu abubuwa da alheri ko dukiya ko arziki ko mulki ko waye tsaye akan ba a baka ba wallahi sai ka zama mutum da suke samun matsayi da ba a tsammanin sa same shi saboda Allah ya riga ya tsara haka wani zai iya samun dukiya ba tsamanin zai yi ta haka Allah ya tsara mishi haka lafiyar na Allah ya ga dama sai ya baka ba wanda ya sai amshe maka ita shi sace in ya nufe ka da alheri fa huwa ala kulli shay'in qadir wallahi shi kadai yake da iko akan komai duk wani mutum iko shi takaitacce ne amma shi iko Allah bai da iyaka yana zartar da shi ne a lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama da haka ya kamata mu tsoraci ubangiji subhanahu wataala mu ƙara imani da shi mu yarda da annabin da aka aiko mana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo mana da shi mu riko da shi abin da ya hana mu mu hannu wannan shine tsira abin da muka rida Allah ka ba mu lada kuskura mu Allah gafarta mana wa subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah